yawwa ka gane na'am sarrafa yanzu misali kamar shi ma'auya na'am ya zan mu tantance bayani irin na su shi zulkul a shi zulkul suna hawa da lafiya da gobe ko wasu wata abin da suke wato na aiki mara kyau na'am kamar yadda na faɗa ba da su akan annaru bin yasir na'am manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya same shi mm yake cewa da shi wai ha annaru taqtuluhu fi aqli badiya mm annaru yad'uhum ila Allah wa yad'unahu ila an-nar mm au kama kala ko aw kama qala na'am alhamdulillah mm ka tambaye ne ta ya za mu gane na'am shi kamar kamar wato in ka in ka dauki hadisin Mm.
kamar manzo Allah an tambaye shi ne ma su waye za su yi wannan aikin ne alama aikin su mm alamar aikin sa a cikin hadisi ya fada biyu shine kashe annaru da zafi na'am
ina fata wannan tambayar da kai mun ta dace da wannan amsar da manzon Allah ya bayar eh wato to to so da ka kashe shiga ammaru eh za a ga alamar shi ne kashe ammaru to ya sunan jama'a ta su fi asul bagiya fi'atul bagiya yanzu yamma ce fi'atul bagiya na Allah shin wani yana nuna cewa kafirai ne su ko ko a masu musulmai ne masu zunubai musulmai ne masu zunubai yawwa ai ce kalma ta zalunci na'am ko kalma ta fasikanci ba ta fitar da mutum da cikin addini yawwa yanzu kamar Abdullahi dan Ubay wannan ita faka ne Abdullahi dan dan Ubay dan Salul da a ce fasiki Allah kada ya kira shi na'am a Qur'ani na'am to da ba za mu kira shi kafiri ba kan Allah sai ta mutane ba mu da sabani kai akan wannan yawwa ai mutane yake bayarwa Eh.
to sai can Allah ya ce innahum kafaru kaga ya fito musu kafirun ba karama mu da sabani kai akan wannan to shi Muawiya musulmi musulmi ne ba kafiri bane ne yawwa ko ban taɓa ganin mu a cikin malaman musulunci wanda yake kafiri bane ko yawwa akan wannan matsala yawwa illa ana kiransa da fasiki ne shi Mm.
azzalimi ne shi Mm.
munafiki ne shi Mhm.
yawan shawararsu To.
amma ban taɓa ganin wanda ya kafarta shi kafirci ba eh da wannan dalilin shi maganar munafiki ya ya aka yi zama Kafirci ban taɓa ganin.
a'a ka san mutane yanzu ai ka san zamani ne ya zama wani iri yanzu suna faɗa ba abinda ba sa faɗa kan Mm, ni ban taɓa jin wanda ya ce kafiri ba a ni na ji ko a kasan sun kafarta shi sosai Ban- ba wa wani suna da dalili yau to ai ka gani Ni dai a dalilan da ake karanta a bisa littattafai eh ka gani ina abin ba za mu shi ne mm ina ga mu mu tafi kamar tsanantawa wurin adawa da ma'auya eh to amma amma amma amma kaga kaga daga istilahi ba a gaskiyar magana ta hihiyar magana banda irin su musa shirazi a yanzu mm ban taɓa ganin wani malami ne kafin ta ma'auya to to su yanzu suna yi sun gayar da yi zunubansa a cikin wani arziki ne mm wannan shi to akwai wani abu a misali kamar duk wani muna kawo hadisai ko wanda kamar da ka sani a shi hadisi wato shine kamar asali na biyu ko yawa akwai asali na farko shine alkur'ani wanda da yawa za mu ji idan galibi wani lokacin akan koma ya zuwa ayar qur'ani ko da hadisin ya ka sami wani ijimali cikinsa to sai a koma ayar qur'ani yanzu misali faɗin ka cewar ba kafiri bane musulmi mai zunubi yawwa to shi ka san mutum mai zunubi a na farko kala biyu ne zunubi ko ka wanda zai yi shi ko sagira ko kabira kabira kuma dama wannan sagira ba dama an yanke ta wanda an an nisanci kabira ita kuma kabira idan mutum ya tuba shi ke da magana ta wuce a kansa wannan gaskiya ne ko idan kuma mutum bai tuba ba idan mutum bai tuba ba to yana nan a cikin mashi'a wannan gaskiya ne ba a cewa lalil azabi mu da iko a yi kuɗa ba a yanke wa mutum a ce ai ba wata magana sai ya zama dan wuta saboda kaza sai kawai dai abin da yake akwai shi ne zunubi ne wannan gaskiya yawwa kuma wannan eh, abin da sami shi daman mu tattauna wannan magana musamman ta maganar musuluncinsa saboda abin mamaki su masu kafirta shi a yau ne. na'am
ayoyi da yawa a ƙur'ani da sun fito da cewar eh, ga- ga ga wannan shi zalincin ma ko na'am fa in bagat ihdahuma al ukhra wanda yana gama da shi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslu kaga a nan wajen sai aka tabbatar musu da mu'minanci da kuma yace innamal hadha sayyidun hadisin manzala wanda bukhari ya rawaito azimatin to kaga an wajen ai wanda zai ce musu ba musulmi bane shi ai kamar ya abin yau yau ko ne mahallin da yake sabani da kai to shi ke to yanzu misali zunubin da yake da shi ko kai maka sanin Allah ya masa gafa
ai mu ai yana tunani ai addini ba tun abin tunani ne kana tunanin Allah zai kawo Mm.
Allah zai kawo lahi ne wuce wajen fanni to misali shi ne idan misali ma'auya ya tuba Mm.
na buƙatar ka ka zo mun da ruwaya ingantacciya da yadda ya tuba da yayin na tuba Mm.
misali bayan Allah ta yi ai ingantattu Mhm.
yayin da suka aikata wani aiki mara kyau ta bayyana da su wannan aiki da suke aikata mara kyau ne tuba Mhm.
su ga Allah na wannan ya faru ga magabata da yawa Mm.
ko mutum ya kuskure ya ce na aikata kaza amma na tuba na bar kaza so yanzu tuba a sharaɗin ko mutum ya sharaɗin tuba ya ce ya Yawwa.
aikinsa zai nuna ya tuba Aha.
aikinsa zai nuna ya tuba Mhm.
ko sauka da kan abin da yake kai Mm.
ya bar wannan abu da yake kai yana Mm.
nuna tuba mutum to lokacin da sai na ajiyar su na'am sai da ma'auyi farin ciki ko murna yi
wani ya bar ciki yi tambaya ce ai ka samu labarin cewa da aka zo aka gaya masa sosai na ali ya yi kuka ai ba ma a gaya masa da sosai da ba akwai wayoyi da suke zuwa da yawa Mm.
yana rayan ma yakan akan yakan kirawo wasu mutane su yi masa bayani kan imama ne Mhm.
kuma ya kuka to saura ka wannan ba ta nuna cewa Mm.
ba ta nuna cewa wai ya sanu da abin da yake kuma ya ci gaba da abin da yake wannan ba ta nuna illa iyaka a wani abu a shekar shi yanzu Mm.
mun ittifaqi da kai akan wannan maganganu Mm.
idan ya tuba Na.
ina bukatar ka wurin da waya kawai to ai baka sani ba ko shi kuma tuba wani aiki na ta Eh.
wanda yake nuna cewa wannan aikin Mm.
ya yi itizali da kan abin da yake kai shi ne alama ya ya fita ya bar ya bar adawarsa da Ya- Sayyidina Ali.
yawa, eh, shine alama.
ko ya bar yakin da iya sayyidina Ali.
ko ya bar sa a gane shi ne ko ya bar aibata shi Salamu alaikum. Allah ya wasu malam. Na'am ya yi sa.
Misali.
Alhamdulillah da Allah ne.
Misali.
Eh yau kuma malam. Yau kuma. Wata zuwa biyar kai ne wata zuwa biyar malam. Ha?
Wani misali.
Kai ne wata zuwa a a biyar da zuwa shida. To. Biyar zuwa shida. To shi ke nan Allah da sai mun zo malam.
inda ya tuba Ina ya kuma misali. Ya sai rai kan ka aure shi magabatan da suka yi. Kuma abin da sai na Abubakar yayi, ko kuma abin da sai na Umar yayi, ya zama mutumin kirki ya ce a cikin ko ga shura kaza ka kasance kaza.
Mm.
Da sauransu.
Mm.
Tare da cewa ya san ya riga ya san halin ɗansa, ya san waɗanda suka fi ɗansa cancanta da fahimta. A shi.
Mm.
Wannan ba ta nuna ya duba.
to ai kamar yadda shi ma wannan kuma ba ka nuna bai tuba ba A ya riga san halin ɗansa.
Mm, duk ba haka bane Mutum ne mai addini ba. Misali.
Mm.
ya san halin ɗansa a'a ban san ya san halin ɗansa ka fasa ne duk abubuwan da yake zo mana la- ta labarai yake zo mana
ta musulcin gaba ɗaya da tana bare a'a hatta maganar dai shi ɗan nasu da rashin hatta kimar tasu da rashin alƙur'ani ma tana bare yau maka kan Allah
ta ma ta labarin da ya zo alƙur'ani ma tana bare a ba labari bane ba ba gani kai ba ai ba Mm, ai da isnadi ya zo mana a'a To da me isnadi ya zo?
isnadi ya zo Ai, mana ai, ai, wanda yake mutuwa da isnadi to ai shi ma sunan a'a labari ne ai ai ai, labari ya hata ne da shi lima wani kabi ba lima sabu ya hadisu khabaran eh to kuma qur'ani shi gaba ba ɗayan sa shi kuma qur'ani ba isa sun Allah abu isa shi ma labari ne Sabi da yawa akwai zantuttuka yanzu misali kana ji ai akwai zantuttuka sirri irin wannan wanda ba ta hanyar ba ta haka ne hanyar rushe zantuttukan ba ka fahimta sai idan ka ɗauko wannan strategy din komai na jinin ma zai rushe ne ba zai rushe ba a to ai yanzu misali kana faɗa zan ce maka ni ma akwai labari da ya zo na cewa mu'awiya an ce yayi kaza ai akwai na ba yin tafi na na rubutun ai a cikin manaqib ai ba na ji ai ko a to a shi nake karanta ma ba nan wannan ba sai hanyar rushe zancen ba akwai da abin da ke labari ya kan abu ne da labari eh labari ya kan zo wanda yake yana daukan gaskiya da ƙarya dan laifi ne na dan gabe ka ne amma bari ka ƙara eh kina nake ga ma ai labarai sukan zo wani lokacin da ƙarya da gaskiya kuma mafi yawa a cikin labarai mafi yawa a cikin labarai ƙarya ta fi yawa كل قول يحتوي عليه الكذب والصدق to shi ne zan zan nake ga هذا واما ان يكون اخر gaskiya ne شيء بدي to ala ayi halin dai ni na ganin ah, wannan duk kamar ni dama babban abin da ya na damu da shi Na'am.
to sai na kuma mun yi tafaki da kai a wannan gurin نعم ka fahimta Na.
wancan shi fi damuna shi sa na so mu gaba mu Ka bar tafi shi.
yawa to amma da naga mun yi tafaki da kai ka fahimta to sai naga abin namu mai sauki ne tun da yanzu misali ah, mu kalli duk sun yi zunubi yayi kaza yayi kaza yayi kaza to amma ƙarshe mai Allah ya ce ya ce mana wa kullum wa adallahu husna bayan ya ce la yasalu man anfaqa min qabl fatihi wa qala ulaika abun min al-jinna anfaqu min ba'd wa atil wa qatil sai ce wa kullum wa adallahu husna نعم haɗin wannan ya hutar da duk wani rikice-rikice da za a baka labari na a yi maka blackmail din sahabbai نعم ka fahimta بانا بلاك من الانسان بس يا ابن الله يا اخي eh ai abinda manzon Allah ya tsaya a kai kuma shine dai abinda kuma Allah ya faɗa Qur'ani da shi اي san wancan abin zunubi ya faru tabbas an an yi kaza an yi kaza to amma karshe Allah ya musu gafara duka تعال بنا sai da zaga haka Yeah.
lafazin sayyidina Ali da kansa yawwa alhamdulillah dan kawai ce inda ce inda ya faɗa za ka za ka tambaye shi bayan an fito daga sifin shin eh, ina ma- mamatan mai na za su mamatansa na ma'auya ina za su alawa sai ce ka tana na wadannan fil jannati in ji sai na yi ka gani yawwa to to wannan wannan wannan abu yace kuma wai kalamu baini ko baina muawiya to kaga wannan sai yake nuna mana cewa ashe a shi sai na ali duk da wayannan abubuwan da suka faru to kaga wancan aya ta alqur'ani ko wance ayoyi masu yawa suka yi tasiri kan cewa tunda dai sahabi ne da kuma wannan Allah mai sa ko kada ba ta alaka a kan sallah to mai sa alhamdulillah magana da ake cewa katalana wa kana lahu fi janna na aka da aka bai imamu al to wa sifi na
ya a wannan to abu da ya faru mm sai da sai da ana magana kan katalahu da katalanta mm yana magana akan ashab ashabul zulkilai alhimiri to wanda su ne ma suka yi ga- gaba da gaba da su a wani lokaci to wanda aka yi musu rantsuwa da Allah akan cewa fantar Usman ake ake dauka mm
ba dan na a wannan ba da na bude wani zance amma dai mu ci gaba da wannan zancen mm ni a wani so ni ma- ni magana da kai akai na
wannan shine guda daya wannan hadisi da manzo Allah yake yake hukunci akan Muawiya cewa ne cewa shi yana kira zuwa ga wuta ne mm
amma yana kira ga aljanna mm ni akan su nake so yi magana da kai
shi yana kira ko kuma su suna kira ina kira Mm, shi kuma amma yana kira kuma amma yana kira su zuwa ga aljanna Mm, da hukuncin da malamai suka yi akan cewa wannan abu da suka yi mm.
ijtihadi ni shine wasa kai baka yi ni shi ake shi tambaya ta a makaranta mun shi ne nake ba da fatawa a kansa to to yanzu da aka ce me- sun ce ijtihadi ne ko yawa to kuma kai baka yi ijtihadi bane ba ta yaya da ijtihadi bayan ba a yi ijtihadi da rashin nasi to ai a a wato ka fahimci maganar ba suna maganar cewa wannan yakin ne Har ko cewa abin da ya yana da faru faruwa.
ya tafi ai ba wai an ce wannan abin da ya faru tsakanin sayyidina ali ai shi yanzu ma'auya sayyidina ma'auya ai bai yaƙi sayyidina ali akan matsayinsa sayyidina ali ce ya ka ba. ka fuskanci maganar yana yana yana yana shi ne ai maganar ishahada ai da ce ya to kai tsaye ali saboda matsayinsa na ali ne ka fahimta matsayinsa na ali ne karin annabi mijin na na fadima a kan sai ke ya kasa yawwa ka fahimci maganar da eh yi mana a ba matsayi matsayi bane ba yanzu muka sayyidina abubakar ina zuwa ina zuwa sayyidina abubakar shine gaba da sayyidina umar sayyidina umar shine gaba da sayyidina usman sayyidina usman shine gaba da sayyidina ali sayyidina ali shine gaba da wayancan sauran mutum shida wanda suke albashin da janna haka kun magana ta sai me yasa
saboda kamun ikirari kana kawo misali da cewa bai yaki sai bi ala matsayinsa namijin na da fatima ba eh ma'ana ai ai sai daga aisha fitar da ka maka misalanta to ni kuma ba ka kiyaye ta mara a addinin ta nake ma mara to
idan sai bi ala matsayinsa namijin na da fatima bane annabi ya saba wa Allah ya kamata ya yi shi to a addinin ta ne yake ma mara mm. to ijtihadin barka inda ijtihadin ne yawa shi a lokacin sayyidina ali a a lokacin da aka kashe sayyidina usman ko ba a lokacin su suna wai suka suna cin suna neman kafin su bai a sai an fito musu da katala katala su usman ba eh ci gaba in kana ba haka bane ba haka ne a ya tafi ko shi kuma sai na ce a'a ba za a fito da su ba sai an fare masa waya Allah Allah Mm.
manzon Allah ya ba iya a'a an yi wannan zancen ko ba a yi ba ni abin so na wuce shi mu eh mu- kafin mai tafsirin an yi yadda aka yi yari na ko abin da fara a filin yari Mhm.
ko an gama yaki ba a yari Mm.
manzon Allah ya ba da labarin faɗannan ya yake hukunci a wani fada abin da zai faru na shi wannan abin da zai faru to abin da yake so ka da gani abin da ma'auye zai yi Ba ya da abin da sai ji aljihu Ni me yasa- me yasa- me yasa ka damu akan iya Muawiya?
ya ba mu labari me yasa kana matan iya ma'auye bayan bayan ku ba ma'auye ne kadai ya yaki sayyidina ali ba na i ba ma'auye ne kadai ya yaki sayyidina ali ba ok abin da ya tare da mu akan ma'auye tunda kaga akwai na Aisha Jamal akwai jamal akwai akwai akwai Talha akwai Talha akwai a duk dukka ne kawai Jamal jamal ka hada da zubair da talha da na da Aisha na raisha to yawwa to su me yasa su ba ka rigima da su baya da malu me yasa saboda akwai hadisai na sufi da akan su waɗannan mutane cewa ne alhamdulillah mutanen ne mutanen Allah mutanen kirki kuma lokacin da za su wannan abu mm za su na masu zalunta imamu Ali musamman shi zubair mm hadisi ya inganta akan cewa mu lalace da shi mm daga ƙarshe da mu lalace da shi za ka yaƙi Aliyu kana da wani zalimin zalunta da eh sai bayan an yi wannan a filin gama din sai ya ya kirawo shi gaskiya ne yake cewa da shi ya zubairu tasbur yawman marra bina rasulullahi wa nahnu fi makani kaza wa kaza ila akhir dai magana ta manzon Allah yake cewa wallahi ka tuna mun amma na manta sai da zai da tana na fa wallahi sai ya yi kuma da Allah yayi albishir da wanda ya kashe shi cewa da mutane
sai waye kashe shi
a kashe shi waye kashe shi ko ko su kawo sunan shi a ba haka ba a cikin mutanen sai na a ali cikin sai sai jali a kashe shi to mutum da ya kashe shi to sai ce musu ya kai
فبشر قاتل ابن سمية في النار سيكون أنا عائشة حديث يا ابنة أكثر على النبي sannan kuma bayan an gama wannan an gama harbin jama'a da daya bayan mu zalaya yanzu yanzu yanzu yanzu ina zuwa ina zuwa to su mu je ba ta da gaskiya a wannan mulimar ce ita da na Aisha to
ina nuna ma wasu abubuwa ne da dan abubuwa da same ni misali eh eh kamar yadda bayan Allah idan abu ya same su ya tabbata ba su da gaskiya suke da dama lokacin da ta isa alhawa mm da kannuka suke mata haushi a wannan lokacin tambaya ta biyu ta ce ma ism hazal makan mm me sunan wannan wurin ne aka ce masa sunan aka ce masa sunan sa alhawab Mm.
me take a wannan lokacin ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abin da ni illa rabiya haka bane kace ba abin da ya kamata ni illa mu koma amma a cikin mashiyar ubangiji da Allah ya kaddara sai an yi wannan al'amari aka je aka yi Mm.
da ƙarshe ne ya faru da tsakanin ta da Imam Ali ya jira mata ya umarce ta da tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala da istighfar tare da shi ya kuma aka da bayi da tagoma shi masu girma aka kanta har mazaunin ta inda shi mai tawakkufi a kan ta bai sage ta ba sai aka ta tana da kyawata da kalma mai kyau ba haka Allah ya yi sai wannan ya to a wayan eh mu bayan wannan da ta dauki wani mataki na kiyayya da sai da alba ko kuma wani a adawa da shi da shi da wasu abubuwa da take yi wanda ta yi kuma sau ba ba ta ƙara haɗa mutane abuwa ƙara da zuwa ya sai matsalan ya amma da kenan ya tuba ya mutu akan abin da yake shi matsalar ma'auye ba eh ma'a ma'awai ta yawa sannan bayan wannan ba ta ga bata ƙara tara mutane a zuwa ƙara zuwa ƙara da raina masu Eh.
har ta kowa ga Allah tana ma kuɗin kyawawan mu a kansu a kanta irin an tambaye ta wane ne a alam da suna ta ce ali bin abi talib da sauran mamanu kala kala ba cewa wannan duk a Haka mutum.
wannan wannan abin da kake faɗa na wato akwai wasu bangarori a isnadin sunna a gani amma wannan magana ta ka ta yanzu da ka faɗa na ce cewar na na an tambaye ta na man alam bis sunna ko na ta ce waye take tambaye imam ali to a ina ta wannan nasu ne ko ke wannan marwayan ce yawwa idan na maka mai abin da ta maka ɗauki sai na ɗauke kanta da kanmu za mu damu da abin da ya fara a zaman ba to amma abin da Hujjojin mu lokacin da ta fito shin ta fito a asiyatu am ta fito ɗayatu ya wato an ce sun to shi ne yanzu zunubi mu'awiya yi zunubi ta a cikin a cikin abin da gaba yi so ta tun goma ta cigaba ba
shi kuma ya ya ya tafi ya ci gaba da ba mu ga- ba mu ga wani alama da take mutu ya ba ba ba- ba- wannan ba wannan ba zai zama tudu ba lokacin da ta tuba a gaban ka a gaban ka ta tuba Ai, ɗazu ka Ko ko ce shi a alaman kai.
tuwa ba sai ka yi kudu shi ba To.
ka kai da zali kan abin to me yasa ne na ba baka misali cewa yayi kuka da aka zo masa da kaza ka ce wannan ba zai zama tuba ba saboda aikan da yake bayuwa a bayansa Mm.
sun fi karfin wannan karfi akan wannan kuka da yi to bari mu tambaye ka a gaba ta mana yawwa ka taɓa zunubi zanubai kai ka taɓa tuba tuwabbai kai ka kai taɓa dawowa kan zunubi sosai na dawo to yasa shi ba za ka yi masa uzurin haka ba dan adam an ne ga alama wani
kai ba ka ce yanzu na tambaya ka taɓa zunubi ka taɓa yi, ka taɓa tuba ka taɓa yi, ka taɓa dawowa bayan ka tuba ka ce ka taɓa dawowa Eh, wannan to taɓa shi ma dawowa.
ba za ka yi masa uzurin cewar in ma ta in ma ta kace ba ga wannan dalilin ba Na'am.
na komawarsa cewa ya janye wasu abubuwa kaga ya ce an ce ya ci gaba da wani abu Na'am.
me ka ba za ka yi masa uzurin cewa ya tubo da an ga dawo wani inda aka ba fasiki uzurin fasikancin sa baya ko da ba san ya tuwo ko bai tuwo ba to yanzu kai man man man man huwa asbab bainaka wa bainahu uzurin fasiki fasikancin sa Eh.
duk da ba a jarhi mace sai ba ba kuma duk fasiki yana matsayin sa sai ya tabbata zai yi karar su wata to ai mu Allah ya riga ya gama adalta mana su tunda cewa za ka ga na kuma ummatan ko kai ma kai ma fara wata da ya sa bai yanzu ayi fara a waye fara ya wai faɗa Allah ne faɗa da Allah kike hauka zaka da Allah kuma da wai ki ina zaran Allah aka wanda ba ba na sani ba mu sadara amma da wai ki Ya wannan kasa magana bai. wani Mm.
ne ke ya kasa bai kai wai ki hadda kowa da kowa ko ta ta yi da tira ruwa ya makaranta ne cewa ne wannan ayar ba ta game ta bai da wani duk al'umma ba ta gani ba ta gane sahabbai gaba to kace ba ta gane sahabbai to kuma za ta zo kan Ma'ana ba ta ma gane sahabbai ba ba ta kaice ba ta kaice sahabbai gaba ɗaya ba Kowa da kowa ne.
tana cikin kowa da kowa to haka ne me yasa ka me yasa ka magana jarhur ta ajin da su ma'ana kana magana akan cewa duk fasi ya ne uzuri to an shi kenan Allah ya ya azurta duk fasiki ma duk normal ne idan ce kowa da kowa duk duniya ba ai kai ka faɗa yanzu kace wannan ta gane kowa da kowa duk duniya ba fasi a haka shi ka faɗa kace wata wasu da ana kuma mutum wasu ɗan ni kuma na san wasu ɗan ɗin duk malaman tafsiri abinda suka ce sahabban manzon Allah ake magana akan su ko ba ita kaɗai ba ce ayoyin suna nan da yawa a sosai haka ne wanda suka tabbatar da sahabban manzon Allah a dare su da cewa mai da adalta wa da Allah ya musu da wasu mun magana akan cewa sahabbai ne nake ga maka su mu a Eh, ta ai- mu a ci a ba a'a ta ai kai ka ce ai ba da ku kaɗai ba ai magana ba yanzu ni kai da kana ni da sunna nake magana kai kana magana da shi ta Allah ta ce wai kawai iya mafhumin da ai yayi idan namu da ku Eh.
eh ya ke ne ba zama mu da wani bambanci akan magana akan ta tarihi su ba akwai bambanci mana bambanci baya wuce abu bai taba wani muhimmin al- al'amari ba bari mu baka wani misali akan sallah Eh, yanzu misali kamar mu'awiyar nan da ake sama magana a fahimtar da kai masa kai na ya halatta a yi ruwaya hadisi da goyon sa bai halatta ba to yanzu misali duk irin su buhari su muslim su abu dawud da sa'i tirmidhi ibnu majah duk ibnu abi shayfa waye duk wani malamin hadisin duniya da irin wacce hadisi daga cikin da ya rawaita hadisi daga mu'awiyar ya hukuncin sa wuri ya bai inganta ba a gurin ka kai ko a gurin ku a gurin mu mu bai inganta ba hatta ku in aka ka'idar ku ku bai inganta ba a ya inganta me yasa me dalili saboda sahabi ne a sahabat kullum udul na dukkan sahabban manzon Allah adalai ne idan ya iya ga cikin sahabbi na manzon Allah a kawa ciwa shi ma auya kwarai kuwa ɗari bisa ɗari kuwa ai sa na gama ce ga ma shi ai ka ga manyan namu sun na farko ga yadda suka ringa yi babu wani malami na hadisi da bai ce wa awai ya ce annabi ya ce ba wannan gaskiya ne to me nan me sa kuskure duk suka yi duk suka haɗa kan kuskure gaskiya
ya kamata a ce wannan mutanen su- su su gyara a samu wani wani da a shi wannan masali ne ba zai magana kansa gaskiya ne kamar na san a cikin al-sadar kuma imam Malik Mm.
yake cewa wa shar'u na fi sahabati Allah na kubiyahu
Allah na tsuwihu To.
ma'ana shi su sharaɗin su akan sahabbai Mm.
kowane irin da kowane irin abin da matsala ta ba kan wani sahabi Mm.
ba ta bi kansu to suna ɗauke kansu ne to ma'ana dai wannan magana ko ba amma shi da rabu yawa to to amma ko ko ba haka bane mu ba ka bane yawa ko sai an waye mu duk mutumin da ta bayyana Mm.
fasikancin sa a fili ya bayyana Mm.
ba ma izina da shi su karɓar maganar manzon Allah tare da shi sai wanda adalcin sai bayyana a fili tare Mm.
shi ne yanzu misali ba bayan muawiya waye kuma wanda shi ma kujerar tashi za ku bari a ai ba mu magana ba aure ba mu gama magana magana ba idan da su ne ai mu sa- mu samu su da yawa haka wanda bayan mu tuna kace wanda ba wanda Za a shi iya ya zama kokarin.
fasiki ba za ku iya karɓa ba to da sai mu Za a iya je bayan su su kokarin.
waye Za a irin irin magana akan sai mu kowa.
tace irin wannan hadisi safar Allah wa kada ka muka bayan bayani kan auya wa shi wani To shikenan, mu je.
sai yanzu na magana akan mu auya to ba matsala domin wannan hadisi na manzo Allah da ya mata tambaya akan ta akan har yanzu ku tumin da amsar da nake yi nake yi mata da kai amsar da nake yi ma shine menene hukuncin da manzo Allah ya mata matsayin hukuncin da annabi ya mata shi ne da wanne na cewa magana shi ne kira ne zuwa ga wuta Mm. a ba shi ba ba haka yace ba yad'unahu ila an-nar amma yad'uhum ila ila Allah ko ila al-janna Mhm.
wa yad'unahu ila an-nar to yad'unahu ko yad'uhu aka ce ko yad'unahu Yad'unahu.
me ma'anar me bambanci tsakanin yad'u da yad'unahu
magana ne ba karin Allah ta mai ta misali idan ka ce da ula suna kira ko ya yana kira yakwa idan ka ce mata a hausance eh yana kira jam'i ya wancan muzakkar wannan wannan alafiyatul mufrad yawa shi wannan mu'a'un amma ne yake kira ko yake kiran su idan amma da shawar umarnin wa ya kira ne ha ka ce mu da umarnin imamu ali ya kira to idan muawiya ya yi kira idan yaran muawiya sun kira da umarnin wa suka yi kira to saurayin ka ji idan yaran mu wanda su ba in aka ce fiyatul bagiya saurayin ka ji idan yaran mu aure suka yi abu da sa nan wa kenan suka yi umarnin sa
yanzu da yaran sai na alaza kashe amma alha ai ba sai kashe ai zubair ba ya iya ce ma a wani lokacin ai a fara ba ko ma daidai aka yi biya ne tafi inna lillahi amma sun kashe shi ko kuma yaran yaran alaza ba sun kashe shi ba ya kashe shi ya kashe shi amma kuma yaran sai na sai alaza na ne ce masa ka fara ka kodiya Mhm.
ga abin da manzo Allah ya faɗa a kansa to ban sa ka ba Mm.
ban sa kai ba to
ba ya yi ake ba eh amma dai sun kashe shi ai dai ni abin ba da ta ku zo ku su da suna kashe shi ko Mara.
Mm.
ba ta ku zo ku kashe Zubairu ba Mhm.
ba ta ga zuwa can kuje ku kashe zubair ba eh wannan mujriman mhm.
ya kashe shi Mm.
ba kuma yaki ake ba To.
wannan baya haɗi da wancan magana a wallahi na hadi subhanallah ai jama'a ce duk kaga da ba lokaci guda bane ba wannan yakin eh, 15 wannan kuma yakin zamani amma dai ba abin da so gane a dai jama'ar alin ne aka samu wanda suka kashe su bai ba haka bane ba Mhm.
shine magana da nake so ka ji Na'am.
saboda haka idan ka ce idan ka ce duk abin da ya faru nan da harshen ma'auya ake to nan magana mutum da harshen sai na a ake ba ɗaya Me ko da yasa?
ko da gani ne ba ai nake ji abu siffar da manzo Allah ya dauka akan Ammar shine Mm.
fi'atul baghiya ta aka yi zagiya wannan zanibi zalunci ne kai kai ba ya kan haka yau kuma na gaya ma cewa zunubi baya fitar da mutum daga musulunci so yanzu su waye suke kira yau bauta eh su wane ne suke kira yau bauta
ne ma ni kiran zuwa zauta ba kai a fahimta kamar ya akan kula zan tambaye ka tambaye ni.
a'a ya ai ba wani ba wani abun nan bane ba ai Kai wannan ba wani yanzu ba wani abu sabo bane Rinji na ba wani abu bane kaza, sabo ina da ina da wuta Eh.
sai za ka daina.
a zan ban da yake wallahi a akwai akwai ma akwai ma'anoni da yawa da ya kamata in ji ta haka kai to bata ne mata ne bata ne to kira ne zuwa fata eh ina da wuta shi kuma mutum kira ne zuwa shari'a shi kuma aljanna shi kuma kira ne zuwa ga shari'a ko eh a'a shi ke ba ba haka bane ba ai akwai yanzu misali kaga duk duk da da ka fito mun da shi akan Mm-mm.
ba musu da ruwa ba ba wallahi ba tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji duka duka duka wani abu na hankala ni abin da nake so eh ai ka gane na gaya maka muna da Annabi ittifaki yayi da magana.
kai tsaya ka ji muna da ittifaki da Da Allah yayi magana.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu wanda ya bawo muawiya isma a cikin malaman sunna ai ba da kama su yi miki ba kuma ba ba wanda ya ce muawiya abin da i na'am wato yayi daidai da abin da sayyidina ali ya a duk wanda ya ce ijtihadi ya saba maganar manzon Allah domin manzon Allah ya ce wannan abu bata ne. wannan kuma ya ce ijtihadi shi kuma ijtihadi shari'a yi.
ne Mm. to da kai sun saba magana mu ya ya saba contradiction ke wannan Ba haka Annabi bane, ya ba haka bane.
ce bata ne wannan ya ce shari'a ne Mm.
ai an samu contradiction ba haka bane a daga to ware mu ka gane mu shi ne zaka da wani alaka ne yana da ka naka ka gane zaka ka gane zaka duk wanda yake ijtihadi ne wannan abu ijtihadi shari'a ne wannan abin shi kuma a wurin annabi bata ne to saboda haka babu yadda za a annabi ya faɗi magana Eh.
wani mutum ne zai sabanin ta annabi ta haɗu su zama ɗaya to ka gane magana kuma su zama annabi ne To in tambaye ka.
ba dai a bar ta annaba a ɗauki ba ta haka bane ko a ɗauki ta ka ɗauki ta a bar ta duk ba haka bane ka gane ya ka samu ta'awun bi tsakanin nasoshi guda biyu ai ba za su yi wani wancan a'a cewa ita ne ba to za su ai yi ba.
hadawa ake Mutum nassan ne kawai ya zo.
nassan zaka ji nassan hadisin annabi ka fahimci ne? akwai Iya, kuma mun nassan magana ta.
zaka ji Mun magana ta.
a nassan hadisin annabi akwai kuma nassan da ya zama to arfa'u min to wanne ne Shine nassul wannan Qur'an.
nassul? eh nassul qur'ani huwa arfa'u min nassin nabi sallallahu alaihi wasallam ka san wannan na san wannan amma Yawwa.
kuma kai ma ka san cewa nassi wanda yake muqayyidi gaba ke da nassi an to ko wanne da alqur'ani an same shi da yace ina zuwa da Haka?
yace eh